الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آه يو من شاترة قوة بيار وتنجماد الأولى hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara ta 1444 wanda shi ya yi daidai da sha uku ga watan sha biyu shekara ta 2022 a lissafin baturi ci gaba da karatunmu na littafin umdatul ahkam واللفت الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمة الله تعالى عليه wannan zai zama karatunmu na bakwai kenan na'am muna cikin kitabu tahara babun al-istitaba za mu tashi hadithi na hudu a cikin babu ko ko na uku na na uku ne hadisi na hudu na kuma hadisi na sha shida a cikin littafin hadisin anas ibn malik radiyallahu anhu arda
بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنزي بالماء العنزة الحربة الصغيرة العنزة والعنزة نعم آه مليتي عن أنس بن مالك radiyallahu anhu wa arda akwai ƙarin radiyallahu ta'ala anhu a wata riwaya a wata nuska kwale ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya dukulul khala'a annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana shiga gurin biyan bukata fa ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma'in wa anzatan sai in ɗauki babu mai fataha a nunin anaza wa anazatan la'alla fataha ta zama a sah an gane ku to sai na ɗauki da ni da wani yaro wanda yake makamanci na to sai muna ɗaukan idawatan min ma'in wata gora ta ruwa wa anazatan da wata karamar mashi ko sanda haka faistan jibil ma sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi tsarki da ruwa al'anazatu ya ce alharbatu saghira mashi ne karama wadda suke ɗauka ɗin tare da shi wancan yaro wannan hadithi Bukhari ya fitar da shi 152, Muslim 271, Nasa'i cikin Mujtaba da Kubra duka ya fitar da shi, Imam Ahmad da Albazar cikin Masani ɗinsu da sun fitar da shi. Cewa shi annabi sallallahu Alaihi wasallama ya kasance yana shiga alkhala gurin biyan bukata. wannan lafazi da wato malam ya kawo lafazin musulun lafazi ne na ainihin muslim bukhari ya fitar da shi 152 da lafazin kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya dukhulul khala'a fa ahmilu ana wa gulamun daga babu nahwi idawatan mimma wa anazatan yastanji bil ma daga babu fa'un na fa yastanji bil ma yastanji bil ma sai tsarki da ruwa wannan hadithi akwai wasu fa'idoji da wasu adab da suke cikin shi waɗanda suka shafi a attakalli biyan bukata da ainihin yadda ake yinta wasu sun ɗauka cewa a cewar shi ya dukulul khala'a ana nufin bayi na cikin gida amma alhafiz ibn hajar da wani shi daga cikin malamai masu sharhi suka ce a'a alkhala a nan gurin a ana nufin wato ainihin al'ardul khaliya can inda ya kasance bayan gari da ake fita biyan bukata don akwai dilala ta wani hadifi da ya zo a cikin muslim ƙarƙashin wancan lamba da muka ambata ya zo da lafazin cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya tabarrazu li hajati tabarrazu yani ya khuruju ila albaraz inda ba cikin amira ba bayan gari wanda za ka ce wato ainihin misali istawtana fulanun istawtana yani sakan alwatan tabarraza yani kharaja ila albaraz an fahimta ko ya fita can inda ake biyan bukata domin biyan bukatan shi fa acihi bil ma'i fa yaghtasilu bihi sai in je mai da ruwa sai yayi istinja'i da shi tisal nan ba wanka ba da aka sani yaghtasilu bihi ya'ni yastanji bihi mafhum to wannan kenan a wata riwaya ta bukhari ya kara da cewa al'anazatu asan alaihi zujjun wato wata sanda ce wadda akwai wato ainihin tsini a jikinta asalin zuj shine tsinin mashi shine tsinin mashi kamar yadda kuturub ya kawo cikin mutallas ɗin shi subhanallah ya kawo dai wazajjul menene ce wazajjul armahi zuja ba manta ainihin na manta asalin baitin ta kamimi rashin hadda Allah ya ji kanmu to da ka zajjul armah ko rimah shine idan mashin na karfe ne sai a taɓe bakin shi ya yi tsini a sa shi a ainihin wato zuga-zugi a dafa shi ya ja a buge shi da ƙarfi har ya yi tsini yadda dai ake mashi idan kuma na ice ne to sai a yi mishi sinan nasul a jikin kibiya shine sinan a mashi nasulus sahmi shine ruwan kibiya ko kaga ai ruwan ba jikin icen yake ba karfe ne za a samu a tamu kashi ya yi tsini a mai kofa ta inda zai shiga jikin karan kibiya ko icen kibiya to shi kuma sinan a takobi a ainihin mashi mashin asalin shi na ice ne haka sai a samu karfe sai a mai kira irin ta nasulus sahami amma mai girma ta inda bakin shi zai shiga jikin icen can karshen ya zama shine mai tsini shine gurin harbi an fahimci wannan ko to sai wasu suka ce abinda ake nufi da al'anza ko al'anaza a nan shine sanda da ta kasance ta mai tsini ne ko kuma ta an sa mata ƙarfe na mashi wasu kuma suka ce a alharba ɗin ne kamar da mala ya kawo ana harba ɗin ce amma kuma wadda ta kasance a ƙarama ba babba ba sana imamu ahmad ya fitar da wannan hadithi 12,754 da irin riwaya ta muslim wato riwayar da ke cikin littafi ibn hajar cikin fatihu juz'i na ɗaya safaha ta 408 ya ce wa fi tabaqat ibn sa'ad anna an-najashi kana ahdaha lin-nabi sallallahu alaihi wa sallam ya'ni al-anaza wannan mashin da suna anas yake ɗauka annabi zai tafi biyan bukata ya zo cikin at-tabaqatul kubra ta Muhammad ibn Sa'ad rahimahullah cewa wannan mashi annajashi shine ya ba annabi kyautatta kun san najashi bai taba fada da musulunci ba farko dai bai musulunta ba amma ya ba ma wa muhajirul habashati masauki ya alana lahumul qawl wa ahsana ilaihim wa ahsana jiwarahum hatta kai shi ya biya sadakin ummu habiba diyar abu sufyan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta dan mijinta ana cewa shi ya zama kirista daga ta gama idda annabi ya tura umair ibn damra ya je nemi aurenta wato ainihin inda akwai danginta wanda suke su suka fi cancanta su aurar da ita a lokacin abu sufyan bai musulunta ba a cikin wanda suka tafi suka yi hijira akwai su abu huzaifa wanda suna da karaba da ita an gane ko sadaka da ta amince sai na jashi ya biya sadaki aka ɗaura auren ka tau da ita gurin manzo sallallahu alaihi wasallam a madina an fahimci wannan ko to hakan nan ya ba shi kyautar wannan sanda din sai alhafiz ya ce wa hadha yu'ayyidu kaunaha kanat ta'ala sifatil haraba wannan yana karfafa mana cewa wannan al'anaza din ta kasance akan sifa ta mashi ne wato in ma ba mashin ba ne amma sanda ce da aka yi mata kira ta mashi li'annaha min alatil habasha domin suna cikin kayan yakin habasha ba to faɗin shi cewa ya dukhulul khala sai ce almuradu huna alfada bi qawlihi fi riwayati al-ukhra kana idza kharaja li hajatihi riwaya da muka ambata 151 ولقرينة حمل العنزة مع الماء فإن الصلاة إليها إنما تكون حيث لا سترة غيرها وأيضا فإن الأخلية التي في البيوت كان خدمت كان خدمته فيها متعلقة بأهله يتجب دبان ذاك سيتي أبن ذيك أرك أرفف من توا الخلاء أقولم بأنا نفهم الأخلية التي في البيوت بايكا دسكت كين جدابا so da inda bayi ne na cikin gida wanda za su jubunci ma annabi hidima a gurin iyalan shi ne kamar a ce bayin shi matan shi da kuma ɗiyar rukon shi misali kamar shi anas amma cewa shi wa gulamun nahawi an gane kaga yana nuna cewa a wajen ne suke fita so don haka wannan karina ce da ke nuna mana cewa waje ne ga kuma waccan riwaya din wanda wannan shine muta'akkad abin da ya fi tabbata kuma ɗaukan sanda ma karina ce domin ya zamanto da ita zai yi sutura an gane ko amma ga wani bayani sai cewa fahima ba'dhum min tabwib al-bukhari babu babu haml al-anazati ma'a al-ma'i fi al-istinja haka ya kulla babu annaha kanat tuhmalu li yustatara biha ko li yastatira biha cewa ai ya dauki sandan ne dan yayi suturce kanshi da ita inda qada'il haja wa fihi nadar جيب حدا لأن ضابط السترة في هذا ما يستر ما يستر الأسافر ضابط سترة جوان زي بيان بكاتا للتبرز با سلابة شيني أبن زي رفي قسم متى عند قضاء الحاجة كو سيتش والعنزة ليست كذلك تبا ذات سترة متنبا لتكون إشارة ليست كذلك سيتي نعم يحتمل أن يركزها أو يركزها أمامه ويضع عليها الثوب الساترة بما مزئي يوه أتي ياجي da ita ne don ya kafa ta sai ya ɗaura wani wato tufafi ko wani kyalle a kanta in ya ɗaura wannan kyallen a kan ita wannan ainihin wato sanda ɗin in ya sa ta a gabanta auyar kizaha a bijan bihi ko ya kafa ta a gefen shi litakuna isharatan ila man'i man yarumul murura bi qurbihi wanda ya zo wucewa sai ya hango wannan kyallan zai gane cewa akwai mutum yana biyan bukata ba zai bi ta kusa da shi ba wanda wannan kaulin shine abin da albasam ya zaba cikin wato sharhin shi na umda cewa yana zuwa da ita don ya kafa ya daura wato ainihin tsalle din kuma suna yin haka eh adata al'arab suna yin haka su su alul badiya ma suna yin haka umuman daga sai mutum ya je da sanda ya kafa ta sai ya kulla wannan kyalle din to zai iya yiwuwa hakan duk da shi alhafiz ba wannan ya zaba ba tunda kaga ya kawo shi da wa yuhtamal eh wanda ya saba karatun maganganun ibnu hajar zai fahimci haka sai ya ci gaba da cewa au tuhmal li nabshil ardi as-sulba ko kuma za a daura ma'ana zuwa da sanda ko ita wannan mashin domin in gurin ya kasance mai tauri ne sai a tona da ita ta inda abin da mutum zai yi kamar in bawali ne ba zai fallatsa a gare shi ba shi yasa ya kasance su larabawa musamman ƙuraishu idan za su je biyan bukata suna tafiya gurin da ya kasance mai taushi ne ba tsandauri ba guri mai dutse ko tsandauri in bawali kake zai iya dawo maka ƙarƙashin wannan ne wasu suka kyamaci ma a yi daɓe a gurin da za a yi bawali wasu sun kyamaci haka an fahimci wannan ko tajsisul mustaham wasu na kyamatar haka suka ce saboda rubbama yulawwitu thawbaka aw badanak ɗaya kenan auli man'i ma ya'ribu min al min hawamil ardi ko kuma yana ɗaukan wannan sandan ne domin kare kanshi daga abin da zai iya bijiro mishi daga ƙwarin ƙasa maciji ko wata dabba mai cutarwa tunda a wajen likaunihi sallallahu alaihi wasallam yab'udu inda qada'il haja so nabi ya kasance yana yin nesa in zai biyan bukata kamar yadda abu dawud da riwaya shi ya kawo cikin farkon sunan din shi cewa annabi sallallahu ya kasance in zai biya bukatar shi zahabal mazhaba yakan tafi can guri mai nisa a wata riwaya ab'ada yakan yi nesa da idan jama'a أو تحمل لأنه كان إذا استنجى توضأ وإذا توضأ صلى وهذا أظهر الأوجه ko kuma ɗora ma'anar shi da cewa ya tafi da sandan ne saboda duk in ya yi biyan bukata yakan yi alwala in ya yi alwala kuma zai yi sallah da akwai sunnatul wudu'i ko to in zai yi sallah kenan sai ya sa wannan sutura a gaban shi dan ya tabbata in zai yi sallah a gurin da yake fada ne yakan kafa wani abu kamar mashi ko wani abu makamancin haka ya mishi sutura to sai alhafiz ya ce wannan shi ya fi to ya ci gaba da bayani har inda yake cewa wastadalla al-bukhari bi hadha al-hadith ala ghasl al-bawl kama sayati wa fihi jawaz istikhdam al-ahrari خصوصا إذا أرسلوا لذلك ليحصل لهم التمرن على التواضع وفيه أن في أن في خدمة العالم شرفا للمتعلم لكون أبي الدرداء مدح ابن مسعود bidhalika daga cikin fa'idojin hadisin ibn hajar ya ci gaba da cewa a cikin hadisin za a fahimci cewa ya halatta waɗanda suke ɗiya ba bayi ba a sa su su hidima wa wani babba su da kaga anas ba bawa ba ne gulamun na hawi shi ma'ala zahir ya zama ba bawa ba ne tunda yaro sa'an anas a lokacin kaga zai wuya a siye shi a matsayin bawa a sa shi aiki tunda ana tsokacin bai wuce shekara goma sha kaza haka so don haka sai ya zamanto a ciki za mu fahimci ko da mutum ba bawa ba ne za a iya sa shi ya yi hidima ga wanda ya kasance babban mutum ne kuma za a fahimci a malami a samu ɗalibai su dinga mushi hidima daraja ce ga shi mai neman ilimin domin abu darda wurin da albukhari ya kawo shi mu'allakan ya yabi abdullahi bin mas'udin da ya ce a cikinku ina sahibul asa wa siwak na wannan wanda shi ke ɗaukan ma annabi sallama sanda da asuwakin shi da matashin kan shi ibn mas'udin shi ya shahara da wannan an fahimci wannan ko to wannan zancen ibn hajar kenan a takaice annawawi cikin juz'i na biyu shafin 158 yace wa fiha jawazu al-istinja'i bil ma'i wa istihbabihi wa rujhanihi 'ala al-iqtisari 'ala al-hajari a cikin wannan hadisi akwai abin da zai nuna mana halaccin yin tsarki da ruwa da kuma rinjayar da shi akan dutse dakon da suka tafi akan tsarkin dutse ya fi tsarkin ruwa an fahimta ko bal akwai ta magana ma kamar da zamu je da take ish'arin cewa ma tsarkin ruwan bai yi ba an fahimci wannan ko to wannan magana marjuha ce sai ce wa qad ikhtalafa an-nas fi hadhihi al-mas'ala falladhi alayhi al-jamaahir min as-salaf wal-khalaf wa ajma'a alayhi ahlu al-fatwa min a'immati al-amsari anna al-afdal an yajma'a bayna al-ma'i wal-hajar injin nawawi abin da yafi mutun ya hada ruwa da dutse fa yasta'milu al-hajara sai amfani da wato ainihin shi dutse a farko littakhifan najasatu dan najasar ta zama ta yi sauki sannan kuma daga baya sai ya amfani da ruwa amma ya ce fa'iza a rada liktisar ala ahadihi ma ja za liktisaru ala ayyihi ma sha'a sawa'un waje da al'akara aulam ya jidu ko da akwai ruwa zai iya tsarki da dutse ko da akwai dutse zai iya tsarki da ruwa fa yajuzu liktisar ala alhajar ma'a wujudil ma'i wa yajuzu aksuhu فإن اقتصر على أحدهما إن كوديزي زابا فالماء أفضل من الحجر لأن الماء يطهر حقيقة وأما الحجر فلا يطهره وإنما يخفف النجاسة ويبيح الصلاة مع النجاسة المعفو إن كان فني دوسي بعين النجاسة توشي بغبادئ ya dai rangwanta ta kuma an halatta ma kai sallah a hakan amma ruwa kuma shi yafi an gane ko al-ma'fu ya anha ستة وبعض السلف ذهبوا إلى أن الأفضل هو الحجر وربما أوهم كلام بعضهم أن الماء لا يجزئ maganar wasu daga cikinsu zai iya sanya kai tunanin ruwa ma bai yi ba a gurin tsarki dole sai dutse cikin kudama'u sa'id ibn al-musayyib shi kadai ya shahara da wannan ra'ayi yake banta da shi an tambaye shi kan al-istinja'u bil ma'i sai ya ce a wannan wudu'un nisa'i ne tsarkin mata ne kasan alistijimar tsarki da dutse shi wannan ya shafi maza ne kawai ya keɓanci maza banda mata to da sai ya ga ai dai a raba maza su ɗau hoge mata su ɗau su ɗauke ruwa a gani amma zancen shi kuskure ne gaskiya wa qala ibn habib al-maliki shi kuma ibn habib sai hannun riga da maganar ibn musayyib ce la ya juzul hajaru illa liman adama alma'a ba zai ba bai halatta kai tsarki dutse ba sai an karasa ruwa ibn habib al-maliki ce wa hada khilafu ma alaihi al-ulama min as-salaf wal khalaf wa khilafu zawahir sunan al-mutadhahira inda an-nawawi kuma hatta al-qadi iyad yayi naqadin wannan magana ta ibn habib al-imam as-sanani a cikin subulu salam ya ce wal gulamul akhar ikhtulifa fi yaron da ya ce ana wa gulamun nahawi an yi sabani akan wane ne shi wasu ka ce ibn mas'udin ne an ambaci ya kira shi nahawi ne majazan duk da kasancewar ibn mas'udin ya girma anas nesa ba kusa ba ba yana nufin nahawi a matsayin shekarunsu ɗaya ba an fahimci wannan ko ba haka yake ne don san da ibn mas'udin ya musulunta ba a haifi anas ba kuma a lokacin ma har yana kiwo ana biyan shi kaga ya girma ya manyanta to allahumma sai dai ya zama wallahu a'lam idan ibn mas'ud din ne ake nufi da ya tabbata shi ma yana ma annabi hidima kamar yadda sanani din ya ambata da sauran malamai yana nufin nahwi saboda ibn mas'udin ma'ana abin da ba shi san'anin ya faɗa ba ni ne na faɗa yuhtamal idan to so da ibn mas'udin ya tabbata cewa ba shi da jiki haka mai girma nahwi kila yana ganin tsawon mu daya a gane ko ko kuma ya zama nahwi kamar yadda shi as-sanani ya ci gaba da cewa yuhtamal annahu arada nahwi kaunahu kana yakhdumu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam fa yasihu ana saboda shi ma din yana ma annabi hidima kamar yadda Anas yake yi subulu salam juz'i na ɗaya sufaha ta saba'in da hudu al'imam alƙadi iyad a kan wancan lafazi na cewa fayistan jibilma an samu wasu da suka ce wannan magana wato ata ibn abi maimuna shine ya faɗe ta ba anas ba wanda ata shi ya ruwaito daga anas suka ce kaulu ata'in ne السيوطي cikin sharhi sunanin nasa'i juz'i na 1 safa ta 42 sai ce huwa mardudun wasawabu annaha min qawli anas qalahu iyad القاضي عياد cikin إكمال الكمال جزئي نبيو إكمال المعلم جزئي نبيو صفحة 43 سيتي وهذا من قول أنس بغير شك babu shakka zancen anas wato cikon dai hadisin saboda wasu daga cikin malikiya sun tafi akan cewa ba a ma tsarki da ruwa mutan madina ne kadai ke yin haka ƙwararshi su ba sa yin tsarki da ruwa to amma yawan istimali da ruwa a gurin tsarki tabbas mutanen madina su suka fi shahara da haka shi yasa ma Allah ya yabe su da cewa fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin ya tabbata cikin sunan a hadisin anas dan malik ya zo a hadisin abu huraira ya zo a hadisin abdullahi bin salam mutanen madina da aka tambaye su me yasa Allah ya ce yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin suka ce saboda suna yin tsarki da ruwa a yayin biyan inda suka biya bukata wannan ya tabbata isnadai waɗanda suke suna karfafan juna amma akwai wata riwaya ta ibnu abbasin wadda take cikin musnad na albazar da ya zo da cewa kunna nutbi'ul hajar alma'a in mun yi tsarki da dutse sai kuma mu ƙara da ruwa yasa aka yabe su to wannan riwaya munkara ce kamar yadda Sheikhul Albani ya yi ta hakikinta daga shi a gurin Albani sabanin abin da Annawawi ya ce shine mafi yawancin masu fatawa da malamai suka tafi a kai na cewa hadawa shi yafi to Albani yana ganin hadawan bid'a ne ka yi tsarki da hoge kuma ka ƙara yi da ruwa yana ganin bid'a ne kamar ka yi temama ne sannan ka yi alwala duk da kasancewar kiyasin akwai farik an gane domin ita taimama an akwai ruwa ba ta halatta ba kuma akwai imkaniya da kuma salahiyar yin amfani da shi shi ko tsarkin hoge ko akwai ruwa kana iya yin shi kaga akwai farik an fahimta ko to don haka kuma zancen da al'albani ya yi shi kan shi nawawi ya yi makamancin shi a cikin majmu' dan majmu' wato ya riga rubuta minhaj akan majmu da ka zancen shi wancan na farko ya soke shi zancen da yayi wanda muka karanta cikin sharhin muslim na cewa malamai sun tafi kan haka ya soke shi a cikin littafin al-majmu' sharh al-muhaddab inda yake cewa ma hadawan batil ne ya amfani da lafazin batil tun yayi tsarkin hoge kuma yayi tsarki da ruwa yace duk da ya shahara a gurin malaman tafsiri da fuqaha sai amma wannan magana ba haka take ba an fahimci wannan ko so don haka sai dai mutum ya iktisari akan abu daya ma in zaɓi ne ya yi da ruwa shi ya fi saboda yaban da Allah ya mawa ansa akan suna yin tsarki da ruwa amma a babun halacci kowanne ya halatta kowanne ya halatta wannan yasa ibnu abdul bar a cikin littafin shi al-istidkar sharhin muwatta juz'i na biyu safa ta 232 sai yake cewa wa fuqaha wal fuqaha al yawm mujmi'una ala anna al ma'a athhar wa atyab malamai a yau duka sun hadu akan cewa yin tsarki da ruwa shi yafi tsarki kuma shi yafi tsafta wal ahjaru tawsi'atun wa rukhsa amma yin tsarkin hoge wannan fadadawa ne kada zama shari'a na da kunci an gane ko wa rukhsatun kuma sauki ne a shari'a sauƙi ne haka kenan babu laifi lokaci bayan lokaci ka dinga yi da hoja amma dai in kana son kamalu tahara ka yi da ruwa ya fi ya ce fil huduri safari a halin zaman gida da halin balaguro duka ya halatta za da suka ɗauka biyan bukata a yin tsarki da hoge sai a halin balaguro su ce a zaman gida da halin balaguro Allah ta'ala ya samu dace mu je na gaba
قال رحمه الله عن ابي قتاده الحارث بن ربعين الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فضرب في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لم فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبته
hadisi na sha bakwai an karɓo daga abu qatada al-harith ibn rabi'i al-ansari an yi sabani cikin sunan shi wannan dai shi ya fi shahara hada huwa al-ashhar amma wasu sun ce an-nu'man ibn rabi'i wasu sun ce amr ibn rabi'i ibn rabi'i ibn baldama ibn khannas as-sulami al-madini al-ansari ya rasu hamsin da hudu wasu ce talatin da takwas amma annawawi ya rinjayar da na farko cewa hamsin da hudu ya rasu abu qatada ya halarci yakin uhud da sauran dukkan yaƙe-yaƙen manzon allah sallallahu alaihi wasallam al-zahabi cikin littafin tarihul islam da cikin tuhfadul huffaz yake su tazkiratul huffaz da sauran littattafan shi da dama duk in ya zo magana kan abu katada yana mai take farisu rasulillah sallallahu alaihi wasallam an ce faris yakan zo da ma'anar mayaƙi jarumi yakan zo da ma'anar wanda ke yaƙi saman doki ƙwararre to jarumi ne mayaƙi da ke kariya ga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kuma ya kasance tare da sayyiduna ali dukkan yaƙe-yaƙen sayyiduna ali da shi aka fita ya rasu lokacin khalifancin mu'awiya kauren da muka ji hamsin da hudu alal asah Allah ji kanshi da gafara to annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yumsikanna ahadukum dhakarahu bi yaminihi wa huwa yabul kada ɗayan ku ya rike gaban shi da hannun dama a lokacin da yake bawali wal wawu huna wawul hal hala kaunihi ba'ilan wala yatana wala yatamassah min al khala'i bi yaminihi kuma kar ya shafi bayan garin shi da hannun shi na dama alkhala a nan gurin wato bayan gari ake nufi wala ya tanaffas fil ina kuma kada ya nishi a cikin masaki makayi na ainihin wato abin sha wani hadithi kaga akwai abubuwa guda uku a cikin shi akwai annahayu an masjid zakar halal baul akwai annahayu an masil ghaib hala hala yani at-takhalli akwai annahayu an at-tanaffus fil ina hala shurb duka wannan hani ne akan wani hali da mutum ke asna'ul amal yana cikin yin aiki din wannan riwaya riwayan muslim ce sai dai madadin da ya ce nan أن النبي صلى الله عليه وسلم تنتاز قال قال رسول قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية البخاري تازو تهنجر يحيى بن أبي كثير دقى عبد الله بن أبي قتادة دقى بابنشي أبو قتادة الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء هذا سيفارا دونه فلا يتنفس في الإناء وإذا أتى الخلاء فلا يمسح ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه ولا يتمسح كويكاو أما أنك ولا يتمسح من الخلاء كرواية سنة فسرجونة سنة وترواية تقبى يكاو شد لفظ إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه wala ya tanaffas fil ina duka dai abubuwan sun haɗu to hani game da istinja'i da hannun dama a jamhurin malamai sun tafi akan cewa makaruhi ne ba haramun ba taɓa gaba da hannun dama ko istinja'i da hannun dama wurin da alhafiz ibn hajar ya ambata cikin wato ainihin sharhin shi amma mutanen zahiriya su ibn hazim da su dawud qablahu sun tafi akan cewa haramun ne kuma in mutum ya yi tsarki da dama ba shi da tsarki an fahimci wannan ko alhafiz ya ce wasu jama'a daga cikin mabiya mazhabar shafi'iyya sun faɗi abin da yake kama da wannan magana amma nawawi sai ya ce abin da suke nufi shine la yujzi'u al-istinja'u bil yamini ay la yakunu mubahan yastawi tarafahu ma'ana ba kala halaccin nan sakakke ba ta inda ko kayi da dama ko kayi da hagu da halal ne ba su shine suka ce to bai halatta ba a babin afdaliya da babin tanazzuhi da tuhur da tatayyub mutum yayi da hannun hagu shi yafi bal huwa makruhur rajihu tarki a bar yin amfani da daman shine rajihi ayi da hagu wa ma alqawli bit tahrim kaman fa'alahu asa'a wa ajiza wa ajizahu ko ajiza'ahu ko da an ce ma haramun ne nawawi ya ce duk wanda yayi haka bai kyauta ba in yi amfani da dama in haramun ne ma'ana yana da zunubi amma dai tunda abin da ake nema annaka gurin ya tsarkaka kuma ya tsarkake to amma sai ya amfani da dama don haka a tsarkin ya yi amma kuma zai samu zunubi inda an tafi akan haramci ne ina fata an fahimci wannan a babin istinja'i kenan don mas'alar kusan alhafiz ya haɗe su tsakanin almasu da alistinja'u amma kuma mas'ala ne alal tahqiq mabambanta ne masu zakari bil yamini hukuncin shi daban da alistinja'u bil yamin zance mafi inganci alistinja'u bil yamini haramun ne tunda annabi ya hana amma masu zakari kawai mujarradul mas mutum ya taba gaban shi an fahimci wannan da shi wannan makaruhi shine abin da yafi wallahu a'lam sai ce wa qala ahlu adh-dhahiri wa ba'd al-hanabila la yujzi'u ومحل هذا الاختلاف حيث كانت اليد تباشر ذلك بآلة غيرها kalma'i wa ghairihi inda aka yi sabani shine in ya zama mutum yayi amfani da daman shi ne ta hanyar yin amfani da wani abin da zai yi tsarki ba wai hannun ba mana ba wai ya sa hannu ya goge ba inda zai zuba ruwa da hannun dama ya wanke ko ya dau hoge da hannun dama ya goge to shine aka yi sabani ahlul zahir da ba'dul hanabila suka ce haramu sauran jumhurin malamai suka ce makruhi ne ja'izun ma'al karaha an fahimci wannan sai ce amma bi ghairi alatin fa haramun ghaira mujzi'in bila khilafin a ce ba tare da wani ha'il ba kawai mutum ya sa hannu ya goge bawalin da ya yi ko ya sa hannu ya katse bayan gari wal iyazu billah wannan haramun ne kuma ba zai dauke wa mutum wannan tsarkin ba ko wannan najasar ba kaulan wahida wal yusra fi dhalika kal yumna ko da hagu ne yasa ya goge yayi laifi yayi tunda dole ya sa ruwa ko kuma madadin ruwa ko ya sa hoge ko wani abu da zai yi tsarkin da shi wallahu a'lam an fahimci wannan mas'alar don haka mutum ya taba gaban shi shi kuma da hannun dama wannan makaruhi ne musamman a lokacin bawali don wasu sun ce duk ɗaya ne da lokacin bawali da ba lokacin bawali ba wasu suka ce a lokacin da mutum ke bawali ko bayan gari shine kar ya taba ihdal aurataini da ainihin hannun shi na dama kar yi haka an fahimci wannan ko amma idan ya kasance ba a lokacin bawali ba ne ba to babu wani laifi a ciki saboda mai saboda hadisin talq ibn abdullah radiyallahu an aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama mai hukuncin wanda ya taba gaban shi ita inna ma hiya bad'atun minka tsoka ce kawai a jikinka ba komai kaga wannan ya nuna halacci idan akwai wanda ya ce in ka taɓa kunnanka ka yi laifi ko hancinka kaga hadisin ya ya musa ya daidaita tsakanin al'aura da hanci ko kunni tunda ya ce inna ma hiya bad'atun minka wata tsoka ce a jikinka kamar sauran gaban jikinka to kaga wannan yake nuna idan a wajen lokacin biyan bukata ne to halal ne kawai can ya taba gaban shi ko ita amma in ya iya zamanto inda wani dalili ne kamar tahqiq zai su yana mai kaikai zai susa misali ai hakuri karatu ne wannan babu laifi musamman kuma ya zama wara alha'il ne musamman ya zama wara alha'il amma tabawa da hannun dama a wannan halin shi ma zai iya zama makruhi saboda hannun dama an yi shi don musharrafat wanda suke masu daraja amma abubuwan da suka shafi ana ɗan ƙyamarsu su kaga wannan galibi da hagu ake yin shi faɗin shi wala ya tanaffas fil ina kada mutum ya yi wato ainihin yi nishi za mu dawo kan wala ya tamassa min alkhala'ib yamini cewa kar mutum ya yi nishi a cikin kwanan shan ruwa alhafiz ibn ainihin wato hajar ya kawo bayanai hakan nan nawawi da sauran malamai kuma wanda abun a fili yake cewa akwai bambanci tsakanin at-tanaffusu fil ina ihala shurbi da kuma at-tanaffusu yani fi shurb akwai hadisi da wato ainihin ya tabbata ko hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa mutum in zai sha ruwa yayi nishi uku yayi numfashi uku ya tabbata a hadisi wanda al'imamu ahmad da at-tirmidhi da nasa'i a cikin kubura suka fitar da shi hadisin anas dan malik annabi sallama ya kasance idza shariba tanaffasa talatan zai sha ruwa yakan yi nishi uku wa kala kuma yace huwa ahna'u wa amra'u wa abra kai nishi uku shi yafi dadin shan ruwa shi yafi zaman lafiya wa amra kuma shi yafi kosarwa wa abra shi yafi kubutarwa daga samun matsala wani hadisin ma annabi ya hana shan ruwa irin nan raƙumi din ya kafa kai kwal kwal kwal kwal to kaga a wannan hadisin abin da ake nufi ka sha ka kurba haka ko ka zuka sai ka fidda ka yi numfashi sannan ka ƙara kafa kai ka fidda ka yi numfashi sannan ka ƙara kafa kai ka fidda ka yi numfashi numfashi kharijal ina kenan an fahimci wannan ko shi kuma hadisin mu nan hanin da ya shine numfashi a cikin wato ainihin wato halin da mutum yake shan ruwa din da ya zo a wani hadisin annabi sallama ya ce idza shariba ahadukum fala yatanaffas fil ina idan ɗayan ku zai sha ruwa ko zai sha abin sha kai yayi nishi a cikin masaki ko makayi fa idza arada an ya'uda falyaniha ko falyanih idan yana so ya koma to ya kauda bakin shi gefe sai ya ainihin wato ko falyanih daga annahnaha numfashin shi can kuma liya'ud in kana yuridu sannan in yana bukata sai ya koma ya sha haka suka ce cewa su ukun can sunna ce fi'liya tana fa'idantar da istihbabi saba mata ba laifi bane ba akan kaga ukun bai wadatar ba kana iya dan mutalakin fadin shi falya'ud an fahimci wannan ko kana iya yin sama da ukun ko kuma kai biyu ko so daya wannan kenan to da haka yin numfashi a cikin masaki shine aka hana duk da anan sun tafi akan karhanci jumhurin malamai ko galibin malamai sun tafi akan cewa makaruhi ne mutum ya nishi cikin ruwan sha suka yi ta'alili da cewa abin da ya sa saboda wato kar mutum ya ɓata ruwan ta inda lokacin da zai yi numfashi watakila wata majina ta biyo baya ta fada cikin ruwan ya ɓata ruwan da zai sha ko wani shi zai sha ko wani bukhar haka wani dan hayaki hayaki ma'ana wata iska daga hancin shi ta fito ta fada cikin ruwan wannan shi ya nuna cewa hani ne na karhanci littanzi don tsarkaka don shari'ar musulunci ta zo da komai a yi shi cikin tsabta a can da ya ce wala ya tamassa min khala'i bi yaminihi kar mutum ya taba bayan garin shi da hannun shi na dama a nan gurin ba ana nufin an faɗi bayan gari ihtirazan min albauli ba kamar yadda malamai suka ambata har shi ma bawalin lokacin da mutum ke yin bawali kai ya tsarki da hannun dama lokacin da yake yin bayan gari kada ya tsarki da hannun dama ina fata an gane nan ya kawo wato ainihin bayan gari ne saboda a farko ya ambaci ai bawali la yumsikanna ahadukum dhakarahu bi yaminihi wa huwa yabulu nan ma wa huwa wato ainihin fi halil khala shi ma bai halatta ba kar mutum ya taba gaban shi to al-imam al-khattabi ya kawo wasu bayanai wanda ibn hajar ya ce ya yi wasu dogon bayanai yana ta alfahari inda alhafiz ibn hajar ya ce alkhattabi ya nakalto cewa akwai wata muzahara da ta auku ko munazara ta auku tsakanin abu ali bin abi huraira da shi da wani mutumi daga cikin masana fiqo a khurasan akan wannan qadiyya aka tambayi wancan ya kasa bada amsa idan ya kasance mutum baya wato ainihin a tsarkin hoge zai wato idan tsarkin ruwa ne abin a fili yake sai ya rike butar shi ko kwana abin nan din da wato ainihin gorar shi da hannun dama ya zuba a hagu ya tsarkin shi to ya kasance tsarkin hoge ne dole sai ya yi ɗaya da hannun dama ko dai ya rike da hannun daman da an hana shi wala misakan ahadukum zakarahu bi yaminihi ko ko kuma wato ainihin yayi tsarkin ya rike da hagu ya tsarki da dama shi ma kuma an hana shi to don haka alkhattabi ya za mu ambaci tafasil ɗin ba abubuwan sai a hankali da ya ambata na cewa wato ainihin idan mutum ya zo zai yi tsarki da hoge to ya kwan ya ainihin wato sanya mazaunin shi a ƙasa ya kawo dutsen ya aje a ƙasa ya goga da sauransu waɗanda ba musallan ba ne ba wani hajar ya mai raddi akan waɗannan bayanai don haka sai ya ce abin da yake a takaice dai kawai amsa da tafi dacewa والصواب في هذه السورة التي أوردها الخطابي ما قاله إمام الحرمين ومن بعده آه كالغزالي في الوسيط والبغوي في التهذيب أنه يمر العضو بيسار أتكيشي أبن دي أنبتا نتي وزنشن دا إمام الحرمين يشيني ديدي دا أينهم البغوي دا سورانسو cewa mutum zai rike gaban shi da hannun dama tun da hannun hagu tun da an hana shi kama gaban shi da hannun da hannun dama haka in ya kama gaban shi da hannun hagu sai ya ɗauki dutsen da yake so ya tsarki da shi sai ya goga da dama nan bai yi tsarki da dama ba so da bai mu basharanci gaban shi da hannun dama ba kawai ya ɗau dutsen ko kuma kyalle ko wani abu da zai goge tunda tsarkin hoge ne zai yi da hannun dama sai ya ce daidai yake in ji ibn hajar daidai yake da wanda zai zuba a yi ruwa da hannun dama haka ba da hannun dama yayi ba kuma wannan kauli shine abin da ibnu da kaikul eid ya ainihin rinjayar a cikin ihkamu sharhin al'umda ina fata an gane al'imamu sa'adi rahimahullahu ta'ala yake cewa a sahihu annahu makruhun karahatan shadida wato taba gaban mutum da hannun dama sai ce abin da yake ingantacce bayan ya kawo wasu sun ce haramun ne sai ce makruhi ne amma fa karhanci mai tsanani sai ya ce wa mithluhu al-awsakh hakan nan ma duk wani abu wanda yake mai dauda tukurahu mubasharatu habil yamin an karhanta taba shi da hannun dama na ita hannun dama abubuwa masu karamci ne ake yi da ita sharhin umda na sa'adi shafi na 20 da ainihin wato shida Allah ta'ala ya sa mu dace hadisin abdullahi bin abbas shi ma akwai maganganu lokaci ba zai ba mu dama ba za mu haƙura har sai karatu na gaba insha Allah ta'ala وإياكم سبحانك اللهم